الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأك... الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas meladiya muna darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka na مختصر زاد المعاد نا شيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب أولا مسلاتي مي البركة نا إحياء السنة da ke kofa nasarawa ake gabatar da wannan karatu muna fatan Allah ya sa mana albarka ya ba mu dacewa yau za mu fara da abu na farko mukaddimar shi mai littafi din مقدمة المؤلف يشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله أما وتعالى أما يشركون والمراد بالاختيار هو الاجتباء والاصطفاء وقوله تعالى ما كان لهم الخيره هو قوله تعالى ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار فإنه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وكما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم كو تخييرهم وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه والآية مذكورة بعد قوله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ما لن يتشي بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الوهاب كنان dukkan godiya tabbata ga Allah ubangijin talikai rabbil alamin in an ce al'alam ana nufin bayi duka duk wanda ba Allah ba alam ne Allah shi kadai shine Khalik sauran duk alam ne wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa kuma anna muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne wannan shine ɗabi'ar malamai magabata na kwarai kullum idan za su yi littafi za su yi rubutu sai sun fara yi wa Allah godiya su tabbatar da aƙidarsu da shahadarsu ga Allah shi shi kadai su tabbatar da aƙidarsu da shahadarsu ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce yar muƙaddima da ya ce amma ba a bayan haka إن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار wajibi ne musulmi ya sani cewa Allah madaukakin sarki shine ya kadaita da halitta da kuma zaɓi ma'ana ba wani mai yin halitta in ba shi ba Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira la khaliqa ghayrahu ba wani mai halitta ba Allah ba shi ne ma'anan rabbul alami ne din wannan aƙida ne ƙudiri ne dole ka yadda ka bauta wa Allah da wannan cewa duk abin da ka gani a duniya Allah ne halicce shi kuma ka ji a ranka ba wanne wanda ya isa ya halitta in ba shi ba ya isa ne shi yasa yi duk wanda ba shi ba kuma bai isa ba har annabawa da manzanni gaba daya a wannan babi a wannan janibi na na daukan sunan alkhaliku Allah shi kadai yake hawa tabaraka wata'ala sannan kuma shi yake da zabi inda ya halitta shi ya ga dama ya zabi wanda yake so kenan zaben annabawa babu ra'ayina ba ra'ayinka a ciki kuma duk wanda kaga Allah ya zaɓe shi a matsayin annabi manzo to ya cancanta ne Allah ya fi mu sani cancantarsa shi sa ya ce rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka shine yake halittan abin da ya ga dama shine ma yasha'u abin da ya ga dama wa yakhtar kuma shi yake zaben abin da ya ga dama ma kana lahumul khiyaratu halitta ba su da zaɓi zaɓin ba a hannunsu yake ba yau kai ma nan a gidanka kana da cikakken mulki da sarauta ba abin da ka so kake yi ba in ka faɗi magana ai shi kenan ba wani wanda ya sai magana ya ce yana da wani ra'ayi bayan abin da ka faɗa ballantana Allahu khaliqu kulli shay mahalicin komai duka wannan yan uwana aqida ce shimfiɗa ce yake mana daman malamin tauhidi in dai zai fara magana to sai ya kawo magana tauhidi a ciki kafin ma ya shigar da kai cikin ainihin samimin littafin to dole ya jaddada maka kuduri na kaɗaita Allah da komai subhanallahi wa ta'ala amma shirkun sauki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka da barin abin da ake shirka da shi suratul qasas aya ta 68 abin da yake nufi da wayaktar din nan da kuma ma kana lahumul khiyaratu dinnan yace wal muradu bil ikhtiyar shine al ijtiba shine al istifa mana wasu kalmomin ne da suke baka ma'anar al ikhtiyar din al ikhtiyar shine al ijtiba al ikhtiyar shine al istifa shine ake cewa wane mujtaba mana zababbe kuma shine ma'anar mustafa duk sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaji an sa masa wannan sunan to ana koyi ne da annabi alaihi salatu wasallam su al-ikhtiyar shine kuma mukhtar kenan zaka yace da mukhtar da mujtaba da mustafa duk kusan abu ne guda ana nufin wanda yake zababbe an zabe shi ma kana lahumul khiyara ma kana lahumul ishiba ma kana lahumul khiyara ما كان لهم الاصطفاء ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم ذات أن النبوة من زني كو أكي وني وني مسي بناكو بني كما يديك المتفرد بالخلق الله شيء كأيت وجنها لتاكو تو فهو المتفرد بالاختيار كيدكم شيني يكأيت دين زابي jira kake yi me ya zaba ya fada fa inna wa alamu bi waqi ikhtiyarihi dan Allah shi yafi kowa sanin inda ya kamata yayi zabin shi yasa yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya fi kowa sanin ina ya dace ya sanya manzancinsa da ya zaɓi Musa a matsayin manzo ya fi kowa sanin cewa Musa ya fi cancanta da ya zaɓi Haruna haka da ya zaɓi Dawuda haka da ya zaɓi Suleiman haka da ya zaɓi Ibrahim da ya zaɓi Lutu da ya zaɓi kaza da sauransu malamai suna bayani kowane annabi Allah yana tashin sai zaɓe shi kamar yadda Qur'ani ya bayani a cikin mutanensa annabi lutu da Allah ya zo tashinsa ya tashe shi a cikin mutanen sadum mutanen sadum din nan ba mutanensa ba ne ba ƙabilarsu ba ɗaya ba da ya zo sai ya tashe shi a cikinsu ya ce ka je ka zama manzansu duk garin gabaki ɗaya duk ƙasar Allah bai ɗauki manzan a cikinsu ba sai ya ɗauko musu lutu da shi da ibrahim suka taho daga sham shine lokacin da suka yi masa ba daidai ba ya yi baƙi mala'iku suka zo da sifan mutane kyawawa suke so su je su haura musu saboda su 'yan luwaɗi ne ya ce lau annani bikum uwatan au awi ila rukunin shadid ina ma da ina da ƙarfi ko ina da dangi a cikinku da za su taimake ni su hana ku wannan ta'addancin da kuke so ku yi kaga da Allah ya zo zaɓa bai zaɓa a cikinsu ba sai ya zaɓe shi shi ya kawo haka duk ƙurashawa gaba ɗaya da Allah ya zo zaɓen manzan Allah sallallahu sai ya zaɓe shi a gidansu shi kaɗai ya zaɓa bai dauki Abu Lahab ba bai dauki kowa ba sai ya zaɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin ina yafi dacewa ya sanya sakon manzancin sa ya taso daga gare shi suratul an'am aya ta 124 kuma ya faɗi wata ayar makamancin wannan wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik kafirai ne mushrikai suke faɗa wai ina ma da wannan ƙur'ani da ake ta cewa ƙur'ani ƙur'ani da akan wani mutum aka saukar da shi cikin wannan alƙaryoyi guda biyu manya a samu wani babban mutum wai da ba annabi aka turo ba kaga suna ganin su ba su yadda da zaɓin Allah ba laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin ina ma da an saukar da wannan alqur'ani akan wani mutum ne min alqaryatayn ne daga cikin waɗannan alƙaryoyi guda biyu suna nufin da makka da ta'if da Allah ya fitar da wani mutum azim babba ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah ya ce yanzu waɗannan su ne suke su ne za su raba rahamar ubangijin naka ana nufin annabta yanzu su ne za su suke da nauyin su raba annabta su ce ga inda za a kai nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muke raba rayuwarsu a tsakaninsu fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce rayuwarsu ma ta yau da gobe hidindimunsu da mu'amalolinsu mu muke raba musu abin da ya shafe su ma mu muke musu ballantana abin da ya shafe mu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat kuma a nan duniyan ma muka fifita wasu su akan wasu wajen daraja kenan ba su da baki akai wai suka ce da a maimakon Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Urwa ibn Mas'ud ya turo ko kuma da Al-Walid ibn Al-Mughira wai a maimakon Annabi gwanda ya turo Urwa ibn Mas'ud ko Al-Walid ibn Al-Mughira waɗannan manya-manyan arna ba su yarda da zaɓin Allah ba wata riwaya aka ce a Al-Walid ibn Al-Mughira ko Mas'ud ibn Amr as-Saqafi shi suka zaɓa shi suke so Allah tabaraka wata'ala ya ainihin wato turo kuma a tsakanin makka da ta'if to shine Allah madaukin sarki ya mayar musu martani zaɓin ba nasu bane fa ankar subhanahu alaihim takhyirahum ko takhayyurahum Allah ya musu inkarin zaɓin da suka yi na urwa ibn mas'ud a maimakon annabi ko alwalid ibn al-mughira a maimakon annabi ya ba su labari cewa shi yake raba rayuwarsu gaba ɗaya cinsu da shansu da mu'amalolinsu kuma shi ya fifita sashensu akan sashi wajen daraja jama'a mu yadda cewa in ka ga wani Allah ya daga shi to Allah ne ya kai shi wannan matsayi duk wanda ka ga ya fi ka kar kai fada da shi kada kai gaba da shi kar ka ji haushinsa kar kai kiyayya da shi to hasada za ta shiga maka kenan ka yadda cewa Allah ne ya daga shi kurum nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum kai shekara da shekaru kana neman kuɗi a kasuwar ku kawai sai ga wani yaro matashi ya taso duka duka ma yaushe ya zo kasuwar amma Allah ya bude masa ya samu kuɗi duk abin da ya taba kuɗi sai ga yana ta sayan wurare kurin nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah shine yake raba mutane rayuwarsu kar ka damu ka ce kai ma Allah ya baka yaya aka yi a siyasa ka riga wani siyasa ka fi shi hidima a siyasa amma yau yau ya shigo gashi ya samu karbuwa duk inda ka je hotunansa kake gani kai kuma naka shiru ba labari karka damu na hannu kasamna bai na hun ma'ishatahun warfana ba'adahun foka ba'adun darajat Allah ya ce mu muka daga wasu akan wasu wani duk hidimar da zai duk abin da zai yi Allah bai sa mai karbuwa ba sai ga ba a damu da shi ba ba wai dan yana da wani laifi ba kuma wani kuma shi daman tun da yake ma dan bakin jini ne kawai ba san sa ake ba kawai sai ka haƙura ka shiga wata harkar kai ka je ka nemi inda za ka yi farin jini su wannan aya za ta taimaka mana mu zauna lafiya da junanmu mu daina faɗa da junanmu mu daina kuma shiga cikin gonar Allah subhanallahi wa ta'ala amma shirkun tsarki ya tabbata ga Allah ya kuma ɗaukaka da barin abin da suke shirka da shi suratul qasas aya ta 68 nazzaha nafsahu amma tadahu shirkahum Allah ya tsarkake kansa dangane da abin da shirkarsu take nufi saboda abin da suke wato iktirahi mana abin da suke son ya faru ko kuma abin da suka zaɓa walam yakun shirkan mutadamminan li isbati khaliqin siwahu shirkan nan tasu ai ba ta kunshi tabbatar da wani mahalicci ne ba shi ba ballantana ya tsarkake kansa akan wannan a'a su suna so su nuna zaɓin da Allah ya yi dinnan nasu shi ya fi to kaga suna nuna cewa Allah yana da zaɓi su suna da zaɓi amma nasu ya fi na Allah to sai suka yi tarayya da Allah anan ba wai a wajen halitta ba a wajen zaɓi ayar Allah ya ambace ta ne bayan ya faɗi fa amma man taba wa amana wa amina salihan wanda ya tuba ya aikata aiki mai kyau fa asa an yakuna minal muflihin da sannu zai kasance cikin masu rabauta surar al-qasas wa kama annahu khalaqahum ikhtara minhum haula kamar yadda Allah ya halicci mutane kuma ya zaban musu waɗannan wa hada wa hada al-ikhtiyar raji'un ila hikmatihi subhanahu wa ta'ala zabin nan na annabawa fa tana komawa ne zuwa ga hikimar Allah wa ilmuhu biman huwa ahlul lahu da kuma ilimin Allah akan wa ya fi cancanta shine al la ila ikhtiyari haula'i wa iktirahihim amma ba wai zabin waɗannan ba da kuma wato iktirahin su abinda suke wato su ya kasance suna ba da ra'ayin su wa hadha al-ikhtiyar al-am min a'zami ayati rububiyyatihi wa akbar shawahidihi wa shawahid wahdaniyatihi wannan gamammen zabi shine mafi girman wato rububiyar ubangiji kuma babban shaida ne da ke nuna kaɗaitakar Allah wa sifati kamalihi wa sidqi rusulihi da kuma cikar sifofinsa na kamala da kuma gaskiyar manzanninsa wa min hada ikhtiyaruhu min al mala'ikati al mustaffain minhum daga cikin wannan zabi ne malam a cikin mala'iku ma Allah ya zabi wasu kaga mala'iku salita ce mai yawa ko to a cikin su sai da ya zabi wasu sun fi wasu to kuma haka Allah yake yi a cikin mala'iku ya zaɓi wasu wasu ga annabi yana faɗa a cikin hadisi Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaktalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim hadisi imam muslim riwayar na aisha kaga da annabi ya zo kiran Allah zai roƙe shi sai ya kira shi da sunan manya-manyan mala'iku da Allah ya zaɓe su yanzu yana so ya buga mana misalai ne na zaɓin Allah a cikin kowane abu da ka sani da haka a cikin mala'iku sai Allah ya zaɓi Jibrilu shine babba ba wanda ya kai jibril duk mala'ikun duniya gaba daya haka Allah ga dama ya zaɓe shi da mika'il da israfil waɗannan a duk mala'iku ba wanda ya fi su amma ba yana nuna cewa babu wasu mala'ikun ba sai su akwai wasu amma su ne manya jibrilu mika'il israfil yace ya kai mahalicin sammai da ƙasai ya masanin gaibu boyayyen abu da bayyane wa shahada kai ne mai hukunci tsakanin bayanka a cikin abin da suke na saɓani idini ya Allah ka shiryar da ni limaktuli fafihi a cikin abin da mutane suka yi saɓani min alhaƙi na gaskiya bi izinika da izininka annabi yana nuna cewa lalle akwai saɓani tsakanin mutane kuma kai Allah kai ne mai hukunci ina fatan ka shiryar da ni daidai a cikin abin da mutane suke saɓani ni din ka ɗora ni akan daidai wannan addu'a tana da muhimmanci innaka tahdi kai ne mai shirwayarwa man tasha wanda kaga dama ila siratul mustaqim zuwa ga hanya wacce take miƙaƙiya ta ƙwarai to kaga nan gurin an ba mu misali cewa Allah ya zaɓi mala'iku ga misalansu kuma annabi da ya zo yin addu'a sai tawassuli da wannan sunan mala'iku da suke masu matsayi a wajen Allah bayan wannan kuma sai aka dawo kan annabawa wa kadhalika ikhtiyaruhu subhanahu al-anbiya min waladi adam annabi adam yana da yaya da yawa bila adadin shi kansa bai san yawan su ba to da Allah ya zo zaba sai ya zabi annabawa a cikin yayan adam su ne manya su ma annabawan kala kala ne da yawa na jihohi da garuruka da kasashe sannan a cikin annabawan sai ya daɗa tacewa kuma ya zabi manzanni واختياره الرسل من الرسل منهم ya zaɓi manzanni a cikin annabawan to su ma a cikin manzannin su ma sai aka daɗa zaɓen wasu suka aka ce suka fi kowa shine waqtiyarihi ulil azmi minhum wa hum al khamsatu al madhkurun fi suratay al ahzab wa shura kaga aka zaɓi ulil azmi min rusuli to su din ma a cikin su واختياره منهم خليلة خليلين الله يذهب بدات سبودابي إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين sannan wa min hada ikhtiyaruhu subhanahu walad isma'il min ajnasi bani adam bayan ya bi wannan mataki kun ga matakin farko a cikin Allah da ya zo daga annabi adam kamar wata bishiya ce malam annabi adam ko ba shine baban kowa ba to a cikin halittar da Allah ya yi ta ƙarƙashin annabi adam zuri'arsa sai ya ce annabawa su ne su annabawa suna jin su ne sai a cikinsu ya daɗa zaɓe wasu ya ce annabawan manzanni suke gaba da su manzo ya fi annabi su ma cikin manzannin sai Allah tabaraka ta'ala ya daɗa tace wasu guda biyar duk yawan su dinnan guda biyar kawai zaɓa a cikin su guda biyar dinnan a cikin su su ma sai ya daɗa tacewa ya ɗauki biyu to a cikin biyun ma kuma ya daɗa tacewa ya ɗauki guda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ba wai wannan kadai ba sai ya zo kuma a cikin guda biyun da ya zaɓa sai ya zaɓi 'ya'yan annabi ibrahim wanda ta dalilin annabi ibrahim shi kuma aka samu annan muhammad alaihi salatu wasalam shi ne sai malam yake cewa a nan wa min haza ikhtiyar usman walad isma'il min ajnasi bani adam sai ya zaɓi 'ya'yan Ismail Ismail ɗin nan ɗan gidan annabi Ibrahim ne a duk cikin 'yan adam gabaki ɗaya sai ya zaɓi waɗannan 'ya'yan Ismail ɗin ashe zai fitar da manzon Allah ne a cikin 'ya'yan Ismail ɗin idan ka duba dangantaka annabi sallallahu alaihi kamar yadda zamu zo mu karanta nan gaba tana tikewa ne kan annabi Ismail annabi Ismail kuma ɗan gidan annabi Ibrahim ne sun maktara minhum bani kinana daga cikin 'ya'yan Ismail din sai ya zaɓi bani Kinana 'ya'yan Kinana min Khuzaimata daga Khuzaimata to su ma daga nan din sai ya daɗa zaɓen wato sun maktara min waladi kinana a cikin 'ya'yan kinanan ma sai ya zaɓi ƙuraishan a cikin 'ya'yan ku duba yadda aka fitar da abin a cikin 'ya'yan kinana aka zaɓi ƙuraish sannan kuma sun maktara min ƙuraish din sai ya zaɓi bani hashim daga bani hashim din kuma an zo sun maktara min bani hashim sayyida waladi adama shugaban 'ya'yan ɗan adam annabi adam gabaki da 'ya'yansa shugaban shi ne muhammadin sallallahu alaihi sallama sannan idan aka zo al'umma gaba ɗaya waktara ummatahu ala sa'iril umami sai Allah ya zaɓi al'umma annabi kuma ita ce gaba akan dukkan sauran al'ummomi gaba ɗaya to wannan shine zaɓin Allah kuma aikin Allah shine ake cewa Allah ka ba mu zaɓinka shine sirrin kullum in za ka yi wani abu ka ce Allah ya baka zaɓi da gare shi Allah ya zaɓar mana mafi alheri waɗannan ulul azumi minar rusuli Allah maɗaukin sarki ya ambace su a cikin alƙur'ani manya-manya ne a cikin manzanni da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa da Muhammadu wannan su ne ulul azumi minar rusul Nuhu Ibrahim Nuhu Ibrahim Musa Isa Muhammad haka Allah Ubangiji ya ambace su su su biyar kamar yadda Qur'ani ya bayani a cikin suratul Ahzab da suratul Shura wa idh akhadna minan nabiyina minka mithaqahum ko minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allah ya lissafo su a nan gurin to idan an tambaye ka waye manya a cikin manzannin Allah to waɗannan su ne kuma in ka duba Qur'ani suna daga cikin mutanen da Allah ya fi ambatan su da yawa su waɗannan manzanni ulul azmi minar rusuli manya cikin manzanni su suka zaɓi kansu Allah ne ya zaɓe su annabi musa karam kalla duk cikin annabawa da manzanni gaba daya babu wanda allah ya fi yawan kiransa a cikin qur'ani in ba annabi musa ba babu shi ya fi kowa zuwa a cikin alqur'ani don allah ya ambace shi wuri 136 musa a cikin alqur'ani ka je ka duba musa musa musa musa musa musa kuma ba mutumin da ya sha wahala da banu isra'ila da mutanensa irin shi musa din tarihinsa yana da ban mamaki kwarai ya kuma sha wahala kwarai haka annabi isa Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani ya kai wuri 25 isa isa a cikin alkur'ani ya kai sau 25 ubangiji ya ambace shi annabi ibrahim shi ma an kira shi da yawa shi kuma ya kai wuri 56 manzan Allah kuma da Allah ya mai da shi shine babban sai Allah madaukin sarki ya ambace shi wuri takwas da Muhammadu da Muhammadan duka Allah Ubangiji ya ambace shi Nuhu shi ma an ambace shi a cikin Alkur'ani sau arba'in da Nuhu da Nuhan wuri arba'in duka waɗannan ya ta kiransu ya ta kiransu ya ta kiransu ya ta kiransu kuma kowane kira akwai sako a ciki to shine malamai suka ce su ne ulul azmi minar rusuli a nan gurin me hikimar da ta sa muhammad bin abdul wahab ya kawo wannan bayanin dan a nuna ma duk saƙon da za a faɗa a cikin littafin nan to zaɓin annabi ne faslun fi hadihi sallallahu fi kaza fasali akan shiriyar manzan Allah akan kaza abinda annabi ya shiryar da al'umma ya ce su yi akan kaza tun daga alwala ya fara komai ya faɗa ga abin da annabi yake so ku yi a cikin alwala a cikin sarki a cikin sallah a cikin azumi a cikin kasuwanci a cikin aure a cikin jihadi a cikin karatu a cikin menene a cikin komai ga abin da annabi yake so ku yi dan kai riko da wanda Allah ya zabe shi shine zaka zama cikin zababbun Allah ba wai kai riko da ra'ayin wani ba kama fil musnadi an muawiyah bin haidata marfu'an أنتم توفون سبعين أمة antum khairuha wa akramuha ala Allah kamar yadda ya zo a hadisi riwayar Imam Ahmad da Tirmidhi Albani ya ce hadisi ne Hassan ku dinnan wato matsayin ku kun kai a kwatanta ku da al'umma saba'in ba fa ɗaya ba fa al'umma al'umma saba'in to a hakan ma ku ne mafiya alkhairi duk an yi al'ummomi ba ku ba da yawa da suka shuɗe suka gabata na annabawa da manzanni amma ku din ga kunan ku ne kuma aka ce kuka fi kowa haka Allah ya ga dama kun samu wannan ɗaukaka ne da sharafa saboda albarkacin annabin da Allah ya turo ku a ƙarƙashin sa ba wai dan ginin jikin ku ba in ƙarfi ne adawa da samudawa sun fi ku da katon jiki da ƙarfi da girman halitta dadewa ma na gaba wanda suka gabace ku duk sun fi ku dadewa a duniya amma Allah ya ce ku ku ne yanzu wannan fifikon da ubangiji ya baku ya ce a cikin al'umman ku kuka fi kowa bai kamata ku yi tukuici wa ubangiji ba tabaraka ta'ala ku bi annabin da Allah ya turo muku amma mutum musulmi ya wayi gari yana faɗa da abin da annabi ya zo da shi kuma tsabar rushewar basira an ce maka ka ce kai masoyin annabi ne kana da awar kai masoyin annabi ne kuma a gefe guda kuma kana yaƙar abin da annabi ya zo da shi an sa maka kiyayyar masu son annabin ai na jin duk wanda yazo yace yana son annabi ko ƙarya yake ya kamata ka girmama shi ka mutunta shi ka karbi sakon da ya fara ko ƙarya yake tunda ya ce yana son masoyinka ya kamata musulmi mu gane wurin zaman mu wallahi ya zo a cikin musnadul bazzar daga hadisin abi darda مرفوعا إن الله سبحانه وتعالى قال لعيسى ابن مريم إني بائس بعدك أمة كو بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا ولا علم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي حديث إمام البزار ني هكا يروي توشي أتشين كشف الأستار دا إمام أحمد duka sun fitar da shi Allah ya musu rahama mazajen da suka zo cikin riwayar Imam Ahmad mazaje ne na riwayar Bukhari banda wani da ake cin shi Al-Hasan ibn Siwar ko Suwar da Abi Hilbas Yazid ibn Maisara dukan su amintattun mutane ne hadisi ne mai kyau Abu Darda ya ce manzo Allah yana faɗa ai Allah ya gaya wa Isa dan Maryam Allah ya gaya wa Isa ɗan Maryam, Ni zan aiko wata al'umma bayanka. Allah ne gaya wa Isa ce, Bayan kai ka gama, to zan turo wata al'umma a bayanka. Ita ce al'umma na Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ɗabi'ar waɗannan mutane in abin da suke so ya same su sai su yi wa Allah godiya su yi shukura, hamidu wa shakaru. wa in asabahum ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru ɗabi'arsu kuma in wani abin da ba sa so ya shafe su to sai su nemi lada kuma su yi haƙuri shine ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra'a shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabara fa kana khairan lahu mana abun mamaki ga al'amarin mu'mini inji annabi idan abun farin ciki ya same shi to sai wa Allah godiya to sifar mu'minai ne al'umma wannan annabi wa in asabathu darra shine ma ya karhuna din idan abun ki idan abun cuta ya samu mu'mini sabara sai haƙuri fa kana khairan lahu wannan din shi yafi alheri gare shi kenan sifar mutanen kirki kullum suna tare da Allah alheri ya samu suna yi wa Allah godiya wani kishiyar alheri sai sai haƙuri su nemi lada sun san jarabawa ne daga Allah wala hilma wala ilma ya halice su ya turo su babu juriya babu ilimi sai isa ce a ya za a ce ba juriya ba ilimi sai ya ce e ni zan ba su daga juriyata da ilimi na Allahu akbar ya ɗauka ya tsakuran musu kenan so wannan yana nuna mana sifar wannan al'umma kenan ta annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah ya girmama ta ya karrama ta malai yace faslun wal maqsudu anna Allah subhanahu wataala samari din wannan zance a takaice أن الله اختار من كل جنس أطيبه فاختصهم لنفسه فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب abin da ake nufi da wannan zance Allah ya yi zaɓi daga dukkan wani jinsi na halitta sai ya zaɓi wanda ya fi kyau shi ya zaɓa saƙon shi ne ka gane a duk jinsin ɗan adam ba wanda ya fi annabi kyau daraja da sharafa da kamala da ɗaukaka da matsayi shi yasa kaga ya kawo shi a ƙarshe kuma ya zamanto shi ne magabaci a daraja shi ne na ƙarshe amma a kiyama shi za a saurara duk annabawan nan da manzanni da Allah ya turo su idan aka zo kiyama kowa kama bakinsa zai yi shiru yana jiran mai manzan Allah zai ci saboda shi ne Allah ya masa wannan zaɓi waɗannan mutane da waɗannan halittu da ubangiji ya zaɓa na cikin mala'iku da mutane to waɗannan su ne na kusa da Allah kenan shi yasa ikhtasahum li nafsihi ya zaɓe su ga kan kanshi sifar Allah mai tsarki ne kuma baya son komai sai mai tsarki jama'a sifar ubangijinmu mai tsarki ne tsarkakakke ne subhanahu wata'ala ba abinda kuma Allah ke so sai mai tsarki so in zaka bawa Allah ka bashi mai tsarki sallah ce zaka yi kai mai tsarki azumi ne zaka yi kai mai tsarki mai tsafta sadaka ce ka samu dukiya mai tsafta ta halak ka ɗauka ka ba ubangiji duk abin da aka ce Allah ake yi mawa to mai kyau ake yi in za ka yi sallah ka tsaya ka gyara ta ta yi kyau sai ka miƙa ubangiji shabaraka wa ta'ala ba a yi wa Allah biri biri gau gau gau gau nan da nan kayi ka gama inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kai yanzu a karan kanka a karan kallawo bari mu buga ma misali kai ne kake da kamfani kana sayan shinkafa wataƙila kana barza shinkafan nan ka gyara ka sata a buhu ka sayar har ma ka fitar da ita waje masu shinkafa za su yi ta kawo maka manoma amma ina jin kana da hankali da nutsuwa za ka tsaya ka tace wacce ce mai kyau haka ne mai kyau wacce in ka aikata ta za ta zama mai kyau kuma ita ce za a samu riba a kanta ba wai kawai kowace shinkafa aka kawo maka za ka ɗauka karɓa ba kowane karkace aka ɗauka aka baka za ka karɓa ba to Allah da ya halicci bayansa duka ya san halin kowa da ɗabi'ar kowa sai ya ce musu shi ɗin mai tsarki ne kuma baya son komai sai mai tsarki je ka ɗebi kuɗin al'umma ka saci kuɗin mutane ka ce ka bawa Allah sadaka ka je kai sata ka ce ka tafi umra ka tafi aikin hajji kai sata kudin mutane ka hau jirgi da kai da iyalinka da 'ya'yanka ka kai wa Allah me ka kai masa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba la yaqbalu min al-qawli wal amali kaji Allah baya karban zance baya karban aiki baya karban sadaka illa tayyib sai mai tsarki shi yasa ya ce wa bi hada yu'lamu unwanu sa'adati al-abdi wa shaqawatihi to daga nan ne ake gane adireshi na rabautar bawa da kuma tabewarsa shaqawa tabewa sa'ada rabauta kamar yaya ta ya za a gane wannan duk wanda yake kokarin tsarkake aikinsa yanzu misalin Allah baya so a hada shi da wani wajen bauta to in kai masa bauta ka hada shi da wani bire karba ba Allah baya so in an zo aiki aikin da ake yi dan shi sai bawa ya sa niyya a zuciyarsa yana yi dan mutane kuma dan Allah kana yi aikin Allah ne fa yace ayi amma kana neman yaban mutane a cikin sa kuma kana neman Allah ya baka to ai shi ba a hada shi da kazanta shi sa ya zo a hadisi za mu karanta da kunan gaba kaɗan duk wanda ya wani abu ba don Allah ba a kiyama Allah zai tashe shi ya kunya tashi ya ce abu kaza da ka aikata don wa kai bawan zai buɗe baki ya ce don kai ne Allah zai ce ƙarya kake kazabta ƙarya kake kayi ne don a ce kayi sai ka je wajen su baka lada ni ba na ba da lada akan aikin da aka yi shi ba dan ni ba la ilaha illallah fa inna tayyiba ka ji malam inna tayyiba lalle shi mai tsarki la yunasibuhu illa tayyibu ba wanda ya dace da shi sai mai tsarki haka ne ko wala yarda illa bihi kuma shi mai tsarki baya yarda da komai sai mai tsarki wala yaskunu illa ilai kuma baya samun sukuni da kwanciyar hankali sai ga wannan abin da yake mai tsarki wala yatma'innu baya samun al-itmi'ina natsuwa zuciyarsa bata natsuwa illa bihi wato sai da wannan kyakkyawa kenan bawan Allah na kwarai azabin da ubangiji ya yi masa to baya yarda da abin da yake ba mai kyau ba ya fi yadda da abin da yake mai kyau falahu min alkalami alkalamu tayyib alladhi la yas'adu ila Allah illa hu bawan da yake da sa'ada yake da rabauta zaga yana da zance zance mai kyau wanda baya hawa wajen Allah babu zancen da yake haurawa ya je wajen Allah a bada lada a kansa sai mai kyau باون الله نقري وهو أشد نفرة عن الفهش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث باون الله نقري شيف قوة نفرة قدا دني سنتر الفاشا أتشكم مغانا duk mutanen da Allah ya musu zaɓi mai kyau za ka ga harshensa yana da tsarki ba ka taba jin magana ta banza daga bakin shi ba bal ma ko su fitar baki aka yi aka ji sai a ji ba daɗi Allah ya bashi tsarkin harshe to baya faɗin makal wadda ke na alfasha bai ƙarya gibayi da wani annamimanci haɗa wani da wani shaidar zur ƙarya da shaidar zur wa kullu kalamin khabis da dukkan wani zance wanda yake mummunan zance mara kyau bawan Allah na kwarai yana nisanta wannan Allah ka samu cikin su wa kadhalika la ya'lafu min al-a'mali illa atyabaha bayin Allah na kwarai bawan Allah na kwarai baya sabawa da wani aiki sai aikin da yafi kowanne kyau ya alaf sabawa wa hiya allati ajma'at ala husniha al-fitr as-salim al-fitr as-salima ma'a shara'i'in nabawiyya aiki mai kyau din nan shine dukkan hankula kubutattun hankula suka yi ijima'i akan kyawun su tare da shari'o'i na annabawa gaba daya wa zakatha al-uqulu sahiha hankula ingantattu suka tsarkake wannan aiki menene wannan mislu an ya abu da Allah wahdahu la sharika la shine mutum ya bauta wa Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya ويؤثر مرضاته على هواه kuma ya fifita yardar Allah akan san zuciyarsa duk dan kwarai mutumin kwarai to yana fifita yardar Allah akan san zuciyarsa kagan mu nan duka ba wanda bai da san zuciya ni yanzu nan da nake maka magana ina da ra'ayuka na da son zuciyata inda zan biye zuciyata sai ta halakar da wannan gangan jikin nawa kai ma kana da shi inna nafsa la'ammaratun bisu haka qur'ani yace lalle ran mutum mai yin umarni ne a gare shi da mummunan abu to daman ibada shine ka yaƙi zuciyar shine ibadar ai zuciyar ta ce kayi kaza ka ce ba za a yi ba dan Allah baya so wannan shine imanin ai duk wanda kaga ya fada cikin barna to san zuciya ya bi barawo ne aka kama shi a ce ka Allah sarki wani ya bi san zuciyarsa zine je mai fada aka kama shi mazinacin banza cika Allah sauƙi wani ya bi ra'ayinsa da son zuciyarsa zuciya in ka biye ta akram kalla tana son a ji daɗi tana son ka fi kowa tana son ka yi kaza tana son zuciya kuma duk abin da aka kawo to sai ka ga sai kai kawai kuma baka so ka ji ɗuriyar wani in ba kai ba wannan shine hawan nafs kowa iya da shi kowa yana da shi sai wanda Allah ya kubutar to bawan Allah na kwarai shine da ke fifita yardar Allah akan san zuciyarsa wai ta jannab wai ta habbab ilaihi bi juhdihi yana kokarin ya sanya son yardar Allah da kokarinsa ma'ana ya sa wa zuciyarsa son yardar Allah wa yuhsinu ila khalqihi mastata kuma shine wanda yake kyautatawa halittar Allah iya daidai gwargwado kyautatawa Allah kalla akramaka Allah a faɗi cewa a faɗi alheri a kanka kakka yadda ka tashi a tutar mutanen da suke tsanantawa mutane ko suke cutar da su fa yaf'ala bihim ma yuhibbu an yaf'aluhu bihi sai ya aikata wa mutane irin abin da yake so su su yi mai ina so a girmama ni to ya kamata in girmama ka ina so a bani to ya kamata ni ma a rinka bawa wani ina so a faɗi alheri a kaina to ni ma ya kamata in na zauna in faɗi alheri a kan wani in dai kana son wani abu annabi cewa yayi duk wanda yake son a yi masa wani abu na mutunci to shi ma ya yi wa wasu mutuncin yaya mutum zai zauna ya miƙe kafa shi sai dai a yi masa shi baya wani kana sha'awar a girmama ka kana son girma kamar gyambo amma kuma kullum raina mutane ne da kai ya za ka samu girma a wajen mutane da zai yi bayi iyayen da ka mutunta mutane iyayen da za su mutunta ka lokacin da kake ganin mutane banza ya to duk abin da kake da shi kuma wani yana ganin ka cikakken banza ne ko da ka fi kowa mulki da sarauta kuwa ba ka da kima a idan shi saboda me baka ganin kimar mutane to shine annabi ya raba mana rayuwar ka aikata wa mutane irin abin da kake so kai a aikata maka kana so a rinka maka haƙuri to kai ma ka rinka yi wa mutane haƙuri kana so a rinka maka kyauta to kai ma ka rinka yi wa na ƙasa da kai kyauta kana so a ce masha Allah tabarakallah a kanka to ka rinka yin abin da kai ma za a faɗi masha Allah tabarakallah a kanka وله من الأخلاق أطيبها الله سركي yace bawan Allah na kware da yadda da zabin Allah na duk shi yake bayanin sifarsa za ga yana da kyawawan hali a cikin ɗabi'u din atyabaha mafi kyau daga cikin ɗabi'u kal hilmi wal waqari was sabri wal rahmati wal wafa'i was sidqi was salamati sadri wat tawadu'i was siyanati al wajhi an bazlihi wa tadhallulihi li ghairi Allah la ilaha illallah yana da al'akhlaq atiyaba mai kyawawan halin mafiya kyau juriya da natsuwa alhilmu walwaka mutum ya zama yana juriya wai mai juriya kai haƙuri da rayuwa kai haƙuri da mummuna kai haƙuri da rashi kai haƙuri da ƙaranci kai haƙuri da talauci kai haƙuri da mugun maƙoci yi haƙuri da aboki mara kirki yi haƙuri da iyayen da ba su fahimce ka ba yi haƙuri da iyalinka yi haƙuri da 'ya'yanka kana da juriya akan wannan ga natsuwa za ka cika aiwa da Allah ya bashi natsuwa to wannan abun so ne akwai wanda ɗabi'atul hal haka Allah ya halice suna da natsuwa akwai wanda kuma neman natsuwar suke yi ana neman natsuwa ta hanyar ilimi da kyakkyawan mu'amala da mutanen kwarai da kuma karanta tarihin magabata sai ka ana ce aiwa ne iyan natsuwa me ba shi natsuwa addini wani kuma za ka bai da natsuwa tarkace ne kuram sai shirbici da hauka duk inda ya zauna sai ya maka hauka sai ka jana wane ka san halinka ba karka mana abin naka wato gaba ɗaya bai da sai kenan hada aibu ya aibu ne abun ki ne haƙuri asabr tausayi arrahma alwafa'u cika alkawari in an yi magana a cika asidq gaskiya salamatu sadr kubutaccen kirji kirjinka ba a toshe yake ba kirjinka ba a cike yake ba da kiyayya da mutane wattawadu kana da kankan da kai wasu yanatul wajhi an badlihi wa tadallulihi ligairillah don Allah ka ji wannan magana kare ruwan fuskarka tsare mutuncinka da kankan da kai ga wani wadda ba Allah ba saboda neman duniya mutumin kirki za ka ga yana duk abin da zai tsare mutuncinsa yana yin sa kuma ba yadda aka shi inda zai je taba mutuncinsa ko wata harka ne inda zai taba mutunci sai na hakura da ita wulakanta kai tozarta kai wannan ba musulunci bane kuma ba addini bane kar ka yadda da kaskanci kuma kin yadda da kaskanci ba girman kai bane yanzu akwai wurin da za a ce ka zo ka je amma kai ka san cewa kimarka da darajarka da matsayin da Allah ya maka bai kamata a ganka a wannan wurin ba kar ka je akwai wani abin da za a je nema in an je nema sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba sai na yi fashin baki ba to sai ka nutsu kana yi kana auna darajarka da mutuncinka mutum irinka mai daraja ba girman kai ba ne ya kamata a ganshi yana wannan abu kana bin wasu mutane kana wulakanta kanka suna janka a ƙasa saboda kana neman wani abun da kake so su baka su ma fa talakawa ne akan wannan abin neman su suke yi yaya Allah ya ruba maka asiri zaka dauki kaskanci yaya zaka tozartar da kanka wulakantar da kanka saboda kana neman wani dan adam mani ne fa shi ma waya baka wani abu musamman abun duniya musamman abun duniya wani ya yadda duk kaskancin da za a iya dora mai inda zai samu ya yadda to musulmi na kwarai baya daukan wannan kai ba wai shi ba baya bari wani nasa ma ya dauki wannan gaskancin amma na gaya muku ina maimaitawa kare mutunci ba girman kai bane wane ya kaza kaza ba nan iya ba gaskiya a zo mu je wuri kaza ana kaza ana kaza ana kaza amma sai an yi kaza an yi kaza a'a na hakura wallahi saboda yani yasunu nafsahu yana kare mutuncinsa akan wulakanci wani an masa wulakanci fa bacci ma baya iya yi malam haka ne in wani aka yi masa wulakanci wallahi kwana yake yana, yana kuka kuma ba zaginsa aka yi ba ba dukansa aka yi ba kaza ba misali ɗaya zan baku wani bawan Allah yake cewa ina ganin mutuncin wani mutum muna mu'amala da shi kawai muna magana da shi saboda yana ganin shi babba ne na faɗi magana sai ce ƙarya kake ya ce wallahi yadda ka san ruwan zafi ya zuba mu kawai gabaɗe sai na ga wato rigar girman gabaɗe ta zubi daga fuskata ba na ganin shi da ita sai na ce subhanallah wani me ya kawo na ƙarya kamar ya karya ya ce wallahi na fi ƙarfin da muka karya kai dai ya nuna shi ce kai dai wallahi kai wallahi ba kai san maka karya ba akan wannan kuma Allah wadaran wannan kalma da ka faɗa ya tashi ya bashi guri kuran kaga shi wannan na ƙasa ne yana girmama shi yana mutunta shi yana kimanta shi wata mu'amala sai yake ganin wannan girman nasa ya kai ga ya gaya wannan na ƙasa ya ce da shi ƙarya kake yaya mutum mai kima mai daraja zai samu wani mai matsayi mai daraja mai kima ko da ba ce da wani abu ka ce da shi ƙarya yake ya ce har abada kuma na daina ganin mutuncinka me yasa ya gaya masa wannan ya taɓa mutuncinsa ne shi so duk inda za ka je ka wulakanta ka tozarta karka yi ga sunan dai misalai kuna gani da yawa a rayuwa Allah kiyaye mu kawai akwai wanda yake wulakanta kaga Allah ya bashi matsayi na ilimi sai a ja shi a ƙasa kai da Allah baka Qur'ani Allah ya baka hadisi Allah ya baka sanin sa sai kake zuwa kake tuzartar da kanka a ƙarƙashin wani mutumin da yake kai ka san wannan din bai samu wannan abun ba duniya ce Allah ya bashi kai kuma ya baka lahira kai da zaka dora mutane akan neman lahira amma ka yi rude ka gigice ka kidime akan duniyar ka dauki kaskanci ka dora wa kanka bayan Allah fa ya girmama ka sai ka rinka jin cewa kai din wulakantacce ne kaskantacce ne saboda kurin baka da kuɗi ko baka da mulki in ba kuɗi ba mulki ai akwai mutunci ai to kakai da ka tozartar da kanka akwai mutumin da zaka ga bai da naira ɗaya bai da komai amma wallahi malam tsoron sa yake saboda ya tsare mutuncinsa ba kai saka gaya mai magana ba dan bai je gidan kai ce ba ni ba ba kai saka gaya masa magana ba dan bai saki bakin sa yi abu na yarinta ba akwai wanda zaka shi da kamala da girma a ido amma bakin sa bai da kyau yana yin magana sai gawawa ne yanzu yanzu sai ga karami yana wulakanta saboda me bai tsare bakin shi ba to wannan shine mai littafin yake so ka yi kokari a matsayinka na musulmi mumini na kwarai ka kare kanka daga wannan yace wa kadhalika la yakhtaru min al-mata'im illa atyabaha Allah baya zaben abinci sai wanda yafi kyau wa huwa al-halal menene al-atyab a cikin abinci al-halal al-hani alladhi yughzi al-badan halal mai dadin ci wanda yake gina gangan jiki ka duba fa wa ruh kuma ya gina ruhi ahsana tagziyatin mafi kyawun ginawa ma'a salamatil abdi min tabi'atihi tare da kubutar bawa daga abin da zai biyo baya na haramci wa kadhalika la yaktaru min al manahiki min al manakihi illa atyabaha kaga abinci ma Allah yana son mai kyau haka auratayya mai tsarki yake so wa min mana aure na halal alakan namiji da mace Allah ya fi son wanda za a yi shi akan sunna kada a yi rayuwa irin ta dabbobi shi yasa aka hana mutum ya bi uwarsa ko uwa ta bi ɗanta amma yanzu ka ga rayuwar dabbobi tunda su dabbobi ne tinkiya sai ta haifi rago ragon ya zo ya mata barbara kuma ta da haifan wani da aka ce kar mu yi irin wannan rayuwar kanwa sai ta biya sai ta buwa wa sai bi kanwa cikin tumaki da awaki da raƙuma da kaza to amma mu sai aka ce kar mu yi wannan sannan kuma wa min al-ashabi illa at-tayyibin abokanai ma ana son masu tsarki fa hada mimma qala Allah fihim su waɗannan bayan Allah da aka yi maka bayani masu wannan sifa su ne wanda Allah ce alladina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul janna bima kuntum ta'malun waɗannan mala'iku suke zuwa su ɗauki rayukan suna cikin tsarki tsarki a cikin dukkan wani ɓangarorin da muka yi bayani mala'ikun da kansu suke ce da su amincin Allah ya tabbata gare ku udkhulul janna malam kafin fa kai su kabari ku shiga gidan aljanna ku yan aljanna ne bima kuntum ta'malun wa min alladhina taqulu lahum khazanatul janna su ne bayan Allah da ake gaya maka masu gadin gidan aljanna mala'iku suna ce da su salamun alaikum tibtum amincin Allah tabbata gare ku malam kaga mutum ya zo gidan aljanna kofar gidan aljanna mala'ika yana mai kirari tibtum kun ji dadi rayuwa ta muku kyau fadkhuluha khalidin ku shiga gidan aljanna kuna masu kaddara madawama ba ku ba fita mala'iku za su raka wasu bayan Allah mu'mine mala har gidan aljanna a ce a bude musu kofa ko taba kofar ba za su yi ba bude musu za a yi wa hadhihi alfa wannan fa'u dan na fadkhuluha taktadi sababiyya ma'ana sababin aiki da bin Allah da kuka yi bi sababi wato tibikum fadkhuluha saboda kyautata da tsarki da kuka samu ku shiga kuma Allah ya faɗi ya raba mutane alkhabisatu lilkhabisina walkhabisuna lilkhabisati wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah yace wato kyawawan wato mutanen kirki suna tare da matan kirki mazan banza su ne matan banza wato kazantattu in an ce alkhabisa wacce take cikin kazanta da haramci lil khabisina to su ma sun dace ne da mazaje na banza al khabisuna lil khabisati su ma na banzan mazaje wanda ba na kirki ba sun tabbata ne ga mata na banza haka dai Allah ya kasa wa tayyibatu lit tayyibin masu tsarki kuma sun dace ne ga me tsarkaka su ma tsarkakan sun dace ne ga tsarkaka mata waɗannan su ne waɗanda abun barrantarwa abun kubutarwa dangane da abubuwan da ake faɗa lahum makfiratun wa rizqun karim suna da gafara da arziki wato mai ainihin wato a girman gaske fa fussirat bil kalimati al khabisati lir rijal al khabisin wannan aya an fassara ta da munanan wato kalmomi to sun dace ne da mazaje munana haka kuma wal kalimatu tayyibat lirijali tayyibin kyawawan kalmomi suna dacewa ne da mutane na kwarai wa fussirat bin nisa'i kaga an fasara akan kalmomi da kuma mata mata tsarkaka sun dace da mazaje tsarkaka wa bil aksi wa hiya ta'ummu zalika wa ghairi wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala at-tayyiba bi hadafirihi fil janna albishirinku duk wani abu mai tsarki mai kyau gaba ɗayansa shine bi hazafirihi to duk yana cikin aljanna Allah ya sanya abu mai tsarki wannan tsarkin da aka faɗa ko menene ya zama na aljanna wa ja'ala al-khabisa bi hazafirihi fi nar duk abu mummuna kazantacce kuma Allah ya sa shi a cikin wuta fadarun ukhlisat lit-tayyib akwai gidan da aka ware shi aka tace shi ga masu tsarki wa darun ukhlisat lil-khabis akwai gidan da kuma aka ware shi ga kazantattu wa darun muzija fiha al-khabis bit-tayyib can aljanna nan wuta a wata gidan kuma an cakuda da kyakkyawan da mummuna wahiya hadhihi dar yace wannan shine wannan duniyar kenan akwai na kirki akwai na banza can aljanna kaji na suwaye wuta kaji na suwa to anan kuma akwai yan wuta da yan aljanna fa idza kana yawmul ma'ad idan ranar ma'ad shi yasa yace littafin zadul ma'ad idan ranar ma'ad makoma akramukallah majuya matattara kiyama idan kiyama ta yi mayyaza Allahul khabisa min at-tayyib Allah yana tsarkake mummuna daga kyakkyawa fa ada al-amru ila darain fa khat sai al'amari ya zama gida biyu kawai kaga anan duniya ce kuda ake koto a kiyama rabewa ake yan dama dama yan hagu hagu wal maqsudu anna Allah ja'ala lish-shaqawati was-sa'adati unwanan yu'rafani bih abinda ake nufi shaqawa tabewa mutum ya zama dan wuta ko kuma sa'ada dacewa mutum ya zama dan aljanna Allah ya sanya wani adireshi da ake gane hanyar tabewa da hanyar dacewa wa gad yakunu fi rajuli maddatani wal yazu billah a iya samu a jikin mutum guda ɗaya akwai wannan madda guda biyu alamar tabewa alamar dacewa amma fa ayyuhuma ghalabat alaihi kana min ahliha kowane ɗaya ne ya rinjaye akan shi to ya zama dan wannan bangaren dan adam yana iya ɗaukar sifar tabewa da dacewa a wurin Allah wanda ya rinjaye can zai tafi kana aikin tsiya kana aikin alheri kana aikin tsiya kana aikin alkhairi a kiyama abin da za a duba da aikin tsiyarka da alkhairin ka wanne firin jaye sai Allah ya ce a tura ka wannan babu zalunci fa in arada Allah bi abdihi khairan tahharahu qabla al muwafati fala yahtaju ila tatwirihi bin nar idan Allah ya nufin bawa da alkhairi sai ya tsarkake shi kafin ya mutu shine qabla al muwafa kafin mutum ya mutu sai Allah ya tsarkake shi ya zama tahir ya zama tayyib bai bukatar bayan ya mutu ya sa shi a wuta ya tsarkake shi a ce wai a sa ka a wuta don a tsarkake ka a'a wa hikimatu ta'ala ta'aba an yujawirhu al-abdu fi darihi bi khaba'isihi fa yushkilahu an-nar tuhratan lahu hikimar ubangiji ta ki wai mutum ya zo yana saban Allah yana cikin wannan saban Allah kuma ya mutu Allah wai ya tsarkake shi da wuta ma'ana in ya sa ka a wuta ya tsarkake ka kenan a'a kafin ka mutu sai ya tsarkake ka in ka mutu sai ya sa ka aljanna ba zai sa ka a wuta ba wa iqamatu hadha an-naw'u fiha ala hasabi sur'ati dawali al-qaba'isi wa but'iha wannan abun yana faruwa ne a bisa gwargwadon gaggawar kaucewar wannan mummunan barna da ake aikatawa da kuma jinkirin kaucewar in mutum Allah ya taimake shi ya kawar da barna ya mutu sai shiga aljanna in aka samu butwa jinkiri bai yaye barna a rayuwarsa ba ya mutu sai zama dan wuta la ilaha illallah walamma kana al-mushriku khabisu zat yayin da mushriki ya zamanto mai mummunan zati mai kazanta mai shirka lam tutahhirhu naru to wuta fa ba ta tsarkake shi duk wanda ya zama khabisu zat kar ya tsammani in yaje ya shiga wuta za a tsarkake shi yace kalkalbi ne idza da kalal bara kare in ya shiga kogi ya wanka duk wankan da zai zai fita daga sunansa na kare to duk wanda ya yi mutu yana aikata barna ya zama mushriki dan ta'adda to kare ya tsammanin ai Allah zai sa shi a wuta bari ya je ya warke shi ya wanke shi da wannan wuta kamar yadda kare zai shiga cikin kogi yayi linkaya da to yana fitowa da za a ce me kare ne ولما كان المؤمن الطيب بريئا من الخبائث عند مؤمن يا زمان تو مي tsarki ya kubuta daga kaba'is kanat an-nar haraman alai ka gani tunda ya zama mai tsarki to wuta sai ta zama haram a gare shi Allah cewa ya haramun ne wuta ta ci mumini haram saboda tayyibu zat ne ba khabisu zat ba mai kazantaccen zati shine wuta za ta cinye shi mai tsarkakakken zati shine zai zama wuta haramun ce ma ta ci shi iz laysa fihi ma yaktabi tatiruhu saboda babu abin da yake bukata a tsarkake shi din ai bai yi aikin aikin khaba'is ba tun a duniya ya ta istighfari ya tuba fa subhana man ظهرت حكمته العقول yace tsarki ya tabbata ga ubangijin da wato hikimarsa ta rinjaye dukkan hankula ga baki daya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh